بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin 25 ga watan zulqa'ada shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 23 ga watan mayu 2025 daga ajinmu na fasl sheikh al-albani lil usul daga makarantar mala albani zaria wato darul hadisi salafiya zaria nigeria a inda muke gabatar da karattuka mabambanta na ulumul ala a cikin wannan aji mai albarka insha Allah kamar yadda aka sani mun yi hutu ko da ke ba a ce hutu ba tunda ba wai an daina karatun bane kawai dai an dakatar ne tun daga kusan sha'aban ramadan shawwal ba mai karatu ba sai dai kuma yanzu cikin karshe-karshen watan zulkada cikin hikimar Allah da buwa ya sa sannan muka samu halin dawa karatu saboda zuruf mabambanta a zama muna da wata al'ada da muke gudanarwa yawanci za mu dawo karatu irin wannan to mukan dan tada komada da wata yar kwarya-kwaryar daura ko wata yar dajiya a cikin wata sabga ta karatu wadda ta iya tuna mana wasu abubuwa ko ta sanar shi mu sababbin abubuwa ko ta gyara mana wasu kurakuranmu da makamantansu muna fata Allah madaukakin sarki ya samu dace to a wannan karan zamu dan taba darasi ne a gargashin wata matashiya mai suna alhawa wa atharuhu fil khilaf wato san zuciya da kuma tasirin sa a cikin sabani wanda zamu yi amfani da wata makala wata takarda wallafar wani mashahurin malami Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi shine Sheikh Abdullahi ibn Muhammad Al-Ghunayman Mala Abdullahi Al-Ghunayman malami ne wanda duk wanda yake harkar dalibta ba zai rasa sanin sunansa ko jin labarinsa ba babban masani ne professor ne na aqida da abinda suke cewa wal mazahibul mu'asira al-aqida wal mazahibul mu'asira a jami'ar islamiyya ta Madina ya ma taɓa riƙe hod na ɓangaren aƙida ya riƙe dean na school of postgraduate studies wato wato ɓangaren karatuka da su shafi magister da doctora babban dai malami ne yana raye har yanzu allah ubangiji ya ƙara mashi lafiya ya da littafai daban-daban irin su littafin shi mafi, mafi shahara shine sharhin kitabu tauhid na cikin bukhari kitabu tauhid ƙarshen bukhari ya masa sharhi na musamman cikin mujalladi guda biyu muna nan da shi a nan makarantar littafi ne sananne mai albarka kwarai da gaske sannan ya da wani littafi mai suna sabatul aqidatul islamiyya fi ko amama tahaddiyatul mu'asira littafin shi ne shi ma akwai kuma zammul furqa zammul furqati wal ikhtilaf sannan tafai da yawa sama da guda ashirin. waɗanda ya rubuta Allah ya saka mishi alkhairi to asali shine ya gabatar da wannan takarda a matsayin muhadara gama garin muhadara da kasan ana gayyatar malami ya ilka'i to daga baya kuma sai wani ɗalibinsa wanda shi ma ɗalibin nasa ya kai malami shi ma muri a nan mun san shi shine nasir ibn abdulkarim al'akal malam nasir abdulkarim al'akal shi ma profesa ne na aƙida mun karanta ta haƙiƙinsa na littafin iktida usratul mustaqim ta haƙiƙinsa mun karanta yana da littafi mai suna mafhumu ahli sunnati wal jama'a wata karamar risala haka yana da at-taqlid wat tabi'iyya at-taqlid wat tabi'iyya wa atharuhuma 'ala al-muslim bambanci tsakanin koyi da malamai a ilmance da koyi da malamai a makanci at-taqlid koyi da malamai a bisa mizani wanda shari'a ce da shi attabaiya kuma koyi da malamai amma kawai a abin nan inna rududu imma'a to yayi littafi a kansa akwai kuma aljahilatul jadida wa atharuha ala nakdatil umma littafan shi ne duka waɗannan suna nan da yawa zaka yi samun su online bil munasaba wasu daga nesa da muka ci zamu karanta littafin nan muka ce zamu bada copy anan na nesa kuma su nemi pdf sai suka yi ta yin bokal ko su yi sako cewa a tura musu pdf na rasa irin wannan rashin rashin abin nan bin abubuwa sannu-sannu da mutane suke pdf yanzu na littafi ba sai wani ya tura maka ba da wayarka kawai kai sacin za ka samu in kuma ba za ka yi sacin ba mun aje shi a cikin tukulman mu ta telegram za ka iya samu amma mutum ya ce kowa sai an tura mashi zuwa private ɗin shi gaskiya ba za mu iya wannan ni dai ba zan iya ba in akwai wanda zai iya kuma sai mu ba da lambar shi sai a dinga kiran shi sai yayi yayi tabarru'i ya dinga tura mutane alal khas amma kowa zai iya samo fiji da littafi da zaran ka saka sunan shi abubuwan da suke mutaha wanda suke ba wani ne yake da sultani a kansu ko yake da abin nan yake iya keɓance su ba kowa na iya samu so da haka kowa yana iya zuwa ya sama inda zai sama ko kuma ya yi wani cikin yan uwa magana wanda zai iya ba shi to wannan kenan a takaice game da abin nan nasirul akal ya yi ma wannan yar to shi ne sai shi ya sura akal sai sai yi ma littafin transcription ko makala sai kwafe ta ya mata dan gyare-gyaren da ake iya samu na bambanci tsakanin ilka'i da rubutaccen zance a sa akwai dole akwai bambanci sannan sai irin na malamin malamin ya dan yi yan gyare-gyare ya sa albarka shi ne sai aka mai da shi wani dan karamin littafi mai albarka insha Allah a cikin shafuka 38 ko makamcin babu shaka wannan littafi duk da malamin ya yi shi a wani waje ne kuma inda ya yi shi ya yi shi ne wato kaman ganin munasabar dacewa amma littafin ko makalar za ka ga cewa ta dace da kusan da ake yin harka addini musamman irin kasashe namu a inda wannan abubuwan guda biyu suka yawaita alhawa alamomi da suke na cewa mutane suna abubuwa cikin addini da alama akwai hawa akwai sarrai a ciki da kuma alkhila saɓani wanda ya zama ruwan dare game duniya a cikin ustazai ko ɗaliban ilimi ko masu harka addini da makamantansu sun haka ni na taɓa kan tantafin a wasu lokuta a baya kuma a 'yan kwanakin nan na sake bibiyar sawata na kan hanya sai na ce to ya kamata wannan mutsanyi musharaka wajen bibiyar abin da ke ciki haka satsahiyar watakila mu tattana wasu abubuwa su amfani mu allah ubangiji ya sa don shi muke a cikin wannan mukaddima tashi da ya shi nasirul akal bayan ya kawo hukutul hada yake cewa ba'd nuqaddimu nataqaddamu lil qura'il kiram bi hadhihi an-nasihati al-qayyimati al-mubaraka min fadlati shaykhina wa ustadina ash-shaykh Abdullah ibn Muhammad al-Ghunayman ustad ad-dirasat al-ulya bil Jami'a al-Islamiyya bil Madinati al-Munawwara yace muna gabatarwa da mutane watan masu karatu wannan nasiha mai albarka wanda babban malamin mu malam Shehu Abdullahi dan Muhammad Al-Gunaiman babban farfesa na wato postgraduate studies a jami'ar Islamiyya ala sakiniha salawatu rabbi wa taslim ubangiji ya ƙara sallama da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake zaune a wannan gari a rayuwarsa da kuma yanzu a kabarinsa kiran Madina da cewa Al-Madinatul Munawwara wannan islahi ne na zamani wanda ko bai da bai da wata madogara a shar'anci abinda yake daidai shine a ce almadinatun nabawiyya duk da wannan ya shara bakin mutane suna cewa almadinatul munawwara amma bai da wata madogara akan cewa haka ne shari'a ta ce domin karo manta garin annabi ne da kanshi ya same su shi yace wal madinatu khairul lakum to sai kuma sai al'umma suka ci gaba da danganta ta zuwa gare shi ce madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to madina mai haske ko la makamancin haka to wannan ba za a yi musa mata siffar ba amma dai ba daidai bane a kautar da lafazin daga abin da magabata suke faɗi duk da ba wai wani kuskure ne za a ci mutum ya yi zunubi ko wani abu ba amma dai wancan lafazin shine aula da ai maintaining ɗinsa almadiyatun nabawiyya ala sakin ya salawatu rabbi wa taslimuhu fi mawdi'in yashghalu bali kulli muslim bala kulli muslim akan wata mas'ala wadda ta damu kowane musulmi mas'ala game da mene game da sabani game da son zuciya wa kulla talib ilmin alal khusus kowane musulmi yana cikin damuwa ce malamai suna ta sabani kowane musulmi ka jabo da wajen ta yi malaman ne ma da son zuciya gare su yanzu son zuciya yayi yawa ballantana kuma ɗaliban ilimi ake banci alahu mawdu'ul ahwa soyayyen zakata bid'o'i wal munaza'at da jaye-jaye wal khilafat da sabani allati tahaddathat tahdathu baina awilatin wa ukhra bayna fi'atin minal muslimin wanda ke faruwa kowane lokaci lokaci bayan lokaci za a samu jayayya a samu bayyanan son zuciya a samu bayyanan rigingimu tsakanin musulmai ba duk mun san wannan ko da yaushe wani abu zai taso musulmai su yi rigima su yi rigima ya wuce wani ya ƙara tasowa a sake yin rigima haka alama darin sana haka ake waɗannan rigingimu wa ma yankiju an hadhihi khilafat da kuma sakamakon da ke bi bayan sabanin nan in an gama sabanin zai bar wani tasiri min al'udwan zai bar gaba wa zulm da cutarwa wa tajanni da yin ta'addanci da ce sabanin ya wuce za a koma yadda ake to da sauki amma kafin ya wuce sai an yi gaba sai wasu sun rabu sun daina magana da juna sun daina bin juna sallah sun daina sauraron juna sai wasu sun ainihin mu juna ta'addanci kai farmaki ko cin zarafi da baki ko da rubutu ko da makamancin haka ko asa hukuma ko makamancin haka wata janni da kuma ta'addanci min ba'adi man yantasibuna lil ilm daga wasu masu dangantuwa zuwa ga ilimi وكان هذا الموضوع في أصله عبارة عن محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان بعنوان الهوى وأثره في الخلاف كما يدى مكعبة أسلي واتو محاضرة وقد عالج فضيلته هذه المسائل وجزئياتها بأسلوب علمي منهجي رصين wannan malami ya tattauna akan wannan mas'ala tushenta da rassanta a bisa wani usulubi wani salo na ilimi na manhaji na ilimi mai ƙarfi jama'a bainal asalati fi hashadin nusus wal athar ya kawo nassoshi daga malamai na baya wa bainar rasanati wal mawdu'iyya fi ardil masail sannan kuma yayi iyayin sa wajen ganin yayi adalci wajen tattauna matsalan bi uslubin wadih da salon zance wanda yake a fili wasu yakin salis da kuma zuban zance wanda yake mai bin bayan juna wa bi ruhil alimi annasihil mushfiq kuma da zuciya irin ta malami wanda ke kokarin yi wa mutane nasiha kuma ya tausaya musu ba mai kokarin yi musu terere ko tonan asiri ko yin cewa ba su iya ba shi ya iya ko ya jahiltar da su duk ba da irin wannan salon da watakila shi ne gama garinmu yanzu a wajenmu ba ya ce mutakaffiyan nahaj as-salaf as-salih yana mai bin salan magabata na kwarai fi ardil listidil fil ardi wajen gabatar da zance wal istidlali da kafa hujja wal munaqasha da tattaunawa ba'idan an takalluf yana mai gujewa ne santar wato daukar wa kai abinda ba zai iya ba wat ta'ammuq ko zurfafawa wat tamayyu ko kuma yin sakwa-sakwa allazi waqa'a fihi kathirun min al-kuttab al-islamiyyin al-muhdathin irin wato ko dai zurfafawa fiye da kima ko takallufi ko tamayyu'i wanda duk waɗannan suna cikin abin da marubuta a wannan zamanin suke suka suka fada ciki wani zai zo rubutu sai ya ta'ammuki sai ya zurfafa hayyamantar da mutane asali abin da yake rubutu a kai wani kuma zai zo ya dinga shan kunu irin da ludayi shan kunu mai zafi ya ta yarfa kawai ba a gane mai yake ba wani kuma zai ɗauko kan shi abinda ya fi ƙarfin iliminsa ya fi ƙarfin dabararsa ya ce sai yi magana a kai wannan duka masu rubutu a fannonin musulunci almuhudafina nan ba muhaddifina ba almuhudafina yan zamanin nan ya ce wa an san kulla ɗalibi ilmin wa man tasadda lid da'awati bi sifatin khassa an yaqra hadal kitaba bi tamaqqinin wa rawiyya ce ina nasiha ga dukkanin ɗaliban ilimi duk wanda yake ganin shi ɗaliban ilimi ne nasiha nan zuwa gare shi ya ce da kuma musamman wanda ya tunkari aikin karantarwa wanda yake wa'azi yake da'awa yake limanci yake huduba yake karantar da mata yake yin live a bidiyo a facebook yake mai da martani yake shiga mukabala yake in an yi wata magana ya fito ya ce ba haka bane ko haka ne duk ba muna yin wannan ba kagar muna cikin almutasadduna lidda'awa ba sai kana da majalisi ko an baka masallaci wato kalma mai da'awa a gargajiyance ba yanzu masu da'awa akwai yan yan sa kai da yawa akwai wato akwai volunteers da yawa su ne waɗanda za su gada abin da aka yi suna da magana akai yan raddi yan live yan karatun masallaci yan ina da gayyata zuwa walima wani ma kawai da ya ga ana wata za ta aure ce to muna nan zuwa za mu muke walima ya taso tun daga gombe har zuwa azare ko daga sokoto har jigawa dai waɗannan suwa masu da'awa ne mutum sun sa kansa a ciki ya kamata diya da kyau su karanta irin wannan karatun ya ce bita ma'unin a natse warawiyatin kuma dalla-dalla kana karantawa kana kwankwaɗe shi kana sha haka ƙoshi karka mai karatun farre da kake karanta jarida fasa ya jiri fihi bagyatahu insha Allah za ka samu abinda kake nema in Allah ya so wafaka Allah jami'a lissadadi war rashadi Allah ya datar da dukkaninmu zuwa ga gamdakatar da shari'a wajen Allah shekhana khairal jaza'i wa ahsana lahu fi dunya wal akhirah Allah ya saka wa malam Gunaiman wani malami kakanmu ne mu yanzu ya karantar da malamanmu da malaman malamanmu galibin mutane da suka suke yanzu manyan malamai a Najeriya da suke suka jami'a islamiyya da wanda ba su yi ba duk malamin su ko kuma malamin malaman su kuma yanzu yana nan da rayuwarsa dattijo ne tsoho Allah ya gafa Allah ya kara mishi lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina wa habibina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam shi kuma nasirul akal ina jin yana yana riyad ne jami'ar riyad yake ko Allah ya kara musu lafiya to kaji wannan mukaddima ta shi mai taƙiƙi nan za a ce mai taƙiƙi ko mai transcription sai shi malam guneman ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ali wa sabi ajma'in inna min a'azami dawa'id dalal wa asbabil halak ittiba'ul hawa inna min a'azami dawa'id dalal daga cikin mafi girman abin da ke jan mutane zuwa ga bata wa asbabil halaki abinda kuma zai kai mutane zuwa ga hallaka ittiba'al hawa shine shine shine ismu inna din inna ittiba'al hawa min a'zami dawa'i fa innahu domin shi san zuciya yahwi bi sahibihi ila al mahaliki zai gangara da mai bin san zuciya zuwa ga mahallaka hatta yuriduhu an-nara sai ya shigar da kai wuta fala hawla wala quwwata illa billah zai kawo mana hujjoji duka kar mai gaggawa qala shatibi to kaji abin nan din kenan asala din da yayi magana sai ce malam wana ya ce ba wai ra'ayoyinsa ne ko khawatir ko tunaninsa kawai ba duk da shi din fa ya kai haka ba wai malami ne irin wanda ka saba gani ba yace sunniyal hawa hawan li'annahu yahwi bi saibi ila an-nar cikin muwafaqat shadibi yace ana ce ma al-hawa ana ce mishi hawa sarrai saboda yana gangarawa da ma'abucinsa zuwa ga wuta warwu ya haza an sha'abi amma roto daga sha'abi kamar da yake cikin littafin as-sunan na al-imam ad-darimi cikin muqaddimarsa haka nan Allah lakai cikin sharh usul itikadi ahlus sunnati wal jamaa wa qala ibn abbas ma zakara Allah azza wa jalla al-hawa fi kitabihi illa dhamma duk inda Allah ya ambaci sarrai a cikin qur'ani sai ya zo da yin Allah wadare da shi a fara'aita mani ta kaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim alhuda da ire-iren su zamu zo mu ji wasu daga cikin su duk inda aka ambaci san zuciya to ba ba a mashi ambato na yabo ko ba wushi ma in yace san zuciya me yake cewa bacin zuciya babu inda za a ambaci a cewa ne mai san zuciya ne ya zama kuma cewa wai yaban shi ake duk inda aka ambaci son zuciya zai mana abu ne na yin tar Allah ka tsare mu sai yake cewa fa yajibu taqdimu alkitaba was sunnata ala ar-ra'yi wajibi ne a gabatar da alqur'ani nasoshin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ar-ra'yi akan fahimtar mu wa taqdimu ash-shar'i ala al-hawa kamar da kuma ya zama wajibi mu gabatar da shari'a akan sarrafa والأصل الذي افترق فيه الأمة بالرسل والمخالفون لهم هو تقديم نصوص الأنبياء على الآراء وشرعهم على الأهواء yace asalin mararraba inda aka samu sabani tsakanin muminai da annabawa a gefe da muminai da wanda suka imani da su suna gefe guda sai kuma waɗanda suka saba wa annabawa a ɗayan gefen shine su muminai da annabawa suna gabatar da nasoshi akan sarransu su kuma ma saba wa annabawa suna gabatar da sarransa akan nasu shi wannan shine mafarqut tariq tsakanin su wa aslu sharri kullihi wa aslu sharri kullihi min taqdimir ra'yi ala nas asalin sharri baki dayansa ya taso daga gabatar da ra'ayi ra'ayi anan wato tunaninka da fahimtarka da abinda waninka yake gani gabatar da shi akan nas ya ishe ka gane wannan shine sabani na farko da musulmai suka samu aka zubar da jini wannan shine makomarsa wato mutanen masu goyon bayan sayyidina ali da suka ce ba su yarda sayyidina ali ya hukunci ba ba su yarda ya sanya wasu cikin sahabbai shi hukunci ba ba su yadda a kawo nasoshi ba abinda suka fahimta kawai shi za a yi in ba haka ba sai dai kisa su waɗannan da ake ci musu ahalu abin nan mai sunan garin harura da sauransu to za ka ga kuma duk inda ka ji wata fitina ta tashi a cikin addinin musulunci to gabatar da ra'ayi ne a kan nasi ɗauki duka waɗannan gulatu sufiya ɗauka ka gani ra'ayinsu gabatar a kan nasus ɗauki hawarija ɗauki sha'ira ɗauki kullabiya ko kuma ka zo nan kurkusa ka ɗauki irin waɗannan takadaran da ake fama da su da 'yan ƙur'aniyun ɗinnan 'yan boko aƙida kai duk wani da baya bin gaskiya in ka ɗauka ƙa'ida kan shi za ga za ta hau yana da wani ra'ayi ko wani tunanin da yake gano wannan ra'ayin ko tunanin shine aula da abi fiye da nasi daga na ake samu duk ta tabar da ake samu Allah ka tsare mu ya ce faman arada walhawa ala shar da gabatar da son zuciya akan shara faman arada Allahu bihi khairan wanda Allah ya so shi da alkhairi fanawwara qalbahu Allah ya haskaka zuciyarsa fara'a ma fil nassi wa shar'i min as-salahi wal khair yaga abin da ke cikin nasoshi da abin da ke cikin shari'a na nagarta da alkhairi faghtabata bidhalika ya kwadaici da wannan wasallama ya miƙa wuya wanƙada ya jawo zuwa ga nassin fa hadha fadlullahi wa minnatu wannan falala Allah ce da bai ta ba iyawarka bace idan Allah ya taimake ka a duk irin wannan rikita-rikitar kai kana iya sallama wa nasoshi kana kwaɗayin ka bi su duk inda ka ji su mu gane fa hatta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai duk nasin da aka sauka mai dace da abin da shi yake so Allah mai ma labari a wasu wurare cewa ba haka kaso ba ko sahabbai ma su ma akwai inda aka sauka da nasi ba wanda suka so ba ke eh wata waduna anna ghayra shawkati takun lakum shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalli kadiyar wancan auren kada mu yi dajiya da yawa to balantana kuma mu mu din banza mu kam yanzu abubuwa da yawa ma fiye da 80% na abin da kake kana yi ne kawai saboda haka nan su ce da san samu ne da zaka so to a juya mana ka a ce kaza haramun ne ko ka a ce kaza dole sai an yi shi wani yanzu zai so a ce da nassi ya zo kawai a ce sallah juma'a kadai ake yi ka a sake yi sai juma'a wanda zai so haka sauran kwanakin duka ya ci gaba da sabga shi akwai wanda ba zai so inda san samu ne yanzu mata inda so samu ne ba za su so ce a ce a halasta auren mace fiye da ɗaya ba ko ba haka bane mafi yawan mata wanda shine aqidar su dan me za a ce namiji aure mace fiye da daya wataƙila shi kuma namiji zai so da ma goma aka ce kaga kowa akwai hawan fi nafsihi tijaha zalika amma me yasa zaka tsaya inda nasi yace Allah ne kawai maka gamdakatar ya kimsa maka fahimta haka gane to wannan gamdakatar din falla Allah ce sai ka ta gode wa Allah ka ta addu'a Allah ya saka ci gaba da nacewa akan bin nasi a dinga yi maku izgili ana cewa ‘yan na ga hadisi ‘yan ina da hadisi ‘yan abamu aya ko hadisi wasu suna ganin masu faɗa haka mun suna aibata ku ne alhalin kuma yabo ne wannan yabo ne idan ya zama an maka shaida da cewa kai ɗan a ga hadisi domin hadisi shi ne abin gani ɗin Allah ka samu dace wa huwa alladhi yakunu hawahu taba'an lima ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya haka shine wanda san ran shi ya zama ya dace da wanda annabi zai shi annabi ya ce ba mai shiga aljanna sai man kana hawahu taba'an lima ji'tu bi Allah ka sa mu cikin su wa in lam yasil al mar'u ila zalika fa yajibu alayhi lil qiyad idan kuma kai baka kai ga wannan matakin ba har yanzu kana da jayayya da nasoshi kana ganin kaza bai kamata a ce ya inganta ba kaza ba haka bane kaza ma ƙarya ne kaza ma ba haka kai kana da wani abu ne kake ganin ya fi shi فيجب التسليم للنص الذي يأتيه من كتاب يأتيه من كتاب الله أو سنته أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشر ولا تجد معارضته برأي أهو to ka sani kai ma ana kiran ka ana maka wazi cewa ka canza wancan aqida ka kama aqida yadda da nasoshi da biye musu da sallama musu warawal imamu ahmadu bi sanadihi an abi barzata al-aslami an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mimma akhsha alaykum ba'di butunukum wa furujukum wa mudillatil ahwa a cikin riwaya da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito daga cikin musnadin Abu Bakr al-Aslami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda nake tsorace muku a bayana butunuku cikinku abinda ci maka garin neman abinci za ku ci haram iri daban-daban wa furujukum da kuma al'auraku zina da luwaɗi da istimna'i da sauran barna ire-iren waɗannan wa mudillatil ahwa da kuma soyayyen zuciya masu halakar da mutane warawa tirmidhi an nu'aym ibn hammar al-ghatafani qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi'sal abdu abdun hawa abada hawan yudilluhu Allah wadaran bawa da ke bautata masan zuciyar da zai halakar da shi bisal abdu abdun ragiba bi zillihi da kuma tirda bawa wanda yayi kwadayin abin da zai tozata kanshi a ciki warawa fil muktarati an abdullahi diyawul maqdis ya kawo cikin muktara daga abdullahi ibn amr qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi hadisin da muka isharar zuwa gare shi kenan وروى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات sannan masu as-sunan wato Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana addu'a yana cewa Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i Allah ka tsiratar da ni daga wato munanan dabi'u da munanan soyayyen zuciya da munanan cututtuka waɗannan duka Allah yana mazala yana neman tsari daga barinsu kaga biyu suna da alaka ɗabi'a da san zuciya da kuma cututtuka wara ibn abi asim fi sunna an muawiya radiyallahu anhu qala kadima fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman fa dhakara anna ahlal kitabi qablakum tafarraqu wannan yana cikin littafin mu na ibn abi asim mun karanta shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin zo wata rana sai ya ce lallai wato ahlul kitabi gaban banunku tafarraqu ala 72 furqatan ko firqatan sun rabu gida 72 fil ahwa san zuciyarsu di raba su haka ala wa inna hadhihi al ummata sataftariqu 63 firqatan wannan al'umma kuma za ta rabu gida ala 30 ko ala 30 wa 70 firqatan firqatan gida 73 fil ahwa kulluha fil nari illa wahida dukkanin su ƴan wuta ne sai daya wahiyal jama'atu ita ce wato wanda suke kan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala wa innahu yakhruju fi ummati qaumun yahawuna hawan yatajara bihim zalikal hawa kama yatajara al kalbu bi saybihi la yad'u minhu arqatin wala mufassalatin ila wala mufassalan illa dakhalahu wato za su zo su so da wani san zuciya da zai mamaye su ga baki daya kamar yadda kare da wato mai kare karen yake yake shiga jikinsa kare baya barin wata gaba ta jikin mai jikin mai shi sai ya zo ya gogi jikin shi idan kana da kare kun saba kana zaune zai zo ya shiga cikin osinka ya tsaya a ƙiyarka ya hau gadon bayanka kana kwance zai kwanta kusa da kai ba ruwan shi da kana azumi ko muraja kake ba abin da ya dame shi inda kun saba ko to haka haka san zuciya zai shiga dukkanin gabobin jikin waɗannan waɗannan mutane ubangiji Allah ya tsare zamu jiyo kasar insha Allah sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi